بسم الله الرحمن الرحيم قل وأقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجال العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها المشرك جبلنا بهذا الوادي وقاعدني من الوجه تاتي لنا من زمري jiya mun kwana kan aya ta arba'in da tara za mu tashi kan aya ta hamsin fi suratul al'ali fadin allah tabaraka wa ta'ala qul la aqulu lakum indi kazaimullahi ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما به إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الله تبارك وتعالى yace kullum ya rasulullah duk sallallahu alaihi wasallam ka ga ku cewa la kullakum indi khazainullah ni ban ce muku taskokin Allah yana hannuna bane wala anni alamul ghaiba ma gaba anni ko ban ce muku wani abu ne ya a gare ni na san shi ba wala shi wani ilayi abu da ba jin wahayi zuwa gare shi ba wala ya kullu lakum inni malak sannan ni ban ce muku ni mala'ika bane mala'ika daga cikin mala'iku ba malaku min al mala'ikati in ma attabu illa ma wani ilayya ba abin da nake bi sai abin da aka bin wahayi zuwa gare ni mana cewa musulman alaihi sallama wa ma ya duhu wani hawa in ko illa wa hayyuwa kun halitta bil aqa wal basir ka ga musu ya rasulullah shin yanzu makaho da mai gani za su yi daidai mana makaho shine kafiri mai gani kuma shine mumini aila ko sun amsa ko su amsa ba mai gani da makaho ba sa daidai mumini da kafiri ba sa daidai afala ta tafakkaruna shin yanzu ba za ku yi tunani bane ki zalika nuna? a cikin wannan abu da aka babu labari ku yi imani to a nan wasu suna yawan karanta wannan aya su dogara da ita su ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba ai annabi ne faɗa da bakin shi to malamai sun maganganu da yawa akan abin da ya shafi sanin gaibi ko kashe-kashen gaibi ko bukatar mu karanta ko kaɗan a ciki domin mu yi bayani daidai gwargwado abin da muka fahimta shi da abin da ya shafi batun gaibi a malamai sun yi maganganu da yawa a kai kamar irin su malamin tafsirin kodubi irin su zurul bayan irin su sari irin su hazi da makamantarsu duk sun yi maganganu da yawa maganganu masu warkarwa kan irin wannan abubuwa ne cewa gaibi ya kasu kashi-kashi gaibi ba guda ɗaya ba ne kamar yadda ayoyi za su su ba mu labari cewa alkur'ani ya kasa gaibi kashi-kashi kamar yadda kullum malamai suke karanta mana cikin tafsirin su ne waɗannan ayoyi cewa gaibi ya kasu kashi akwai gaibin gaibani gaibin gama an ka ko gaibin jifta an akwai gaibin da ya kuya gabarin ka akwai gaibin da kai ka kuya gabarin shi ko kuma ka buya ba ka gane shi misali gaibi irin na lahira gaibi irin na aljanna ko wuta ko sirani ko mizani wa'annan duk wasu gaibobi ne wadda ba ka ganin su kuma suna da. amma shi gaibi wanda ya kuwa gabarinka shi ne irin hararar Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin Qur'ani wa ma kunna ghaibin lalle mu ba mu ba a fake muke ba a fili muke a wata aya Allah wani yana cewa wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa na'lamu ilayhi min hablil warid Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu ne muka halicci mutum kuma mu ne muka san abin da yake sa shi wasu wasi ita wannan ran nasa wala ba ga gure kuma mun kusan zuwa gare shi ke da wannan igiya ta cikin wuyar igiyar rayuwa igiyar da take cikin wuyar mutum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya fi kusa da shi dan adam fiye da wannan igiya din to anan malamai sun kasa gaibi din kamar yadda za su san Qur'ani kashi kashi gaibi na farko dai Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul namli ya faɗi cewa kun la ya alamu mafi samawati wa lafi ringai wa illallah ba shi kuna a yamin ƙasu kun ka gaya musu ya rasulallah babu wanda ya san abin da yake cikin samai da ƙarsai ko duk abin da ya wuye wanda yake cikin samai da ƙarsai sai Allah shi kaɗai ya baro kansa sani ko ba shi kuna a yamin ƙasu amma su ba su sani ba ba san ma za a tashe su ba wannan aya ta ke zuwa tunamli tana faɗin wannan gaibin na ya ma'ana cewa ya kimanta da Allah ne ta baraka wata ala kaɗai shi wannan gani a cikin wata aya wanda za ta samu a cikin suratul ali imrana Allah bin gida na cewa ba ka hana Allah ya zara mu'mini na alama an tuma alai ta yi min alhabisa min al-tayyib wa ba ka hana Allah ya yakum ala al-ghaibi walakin la yatabi min rusulihi man yasha ita wannan aya kuma tana cikin suratul ali imrana tana faɗin gaibi na biyun ne cewa Allah tabaraka wata'ala bai kasance yana sanarwa mu'mini gaibi ba Allah tabaraka wata'ala ba kana lahu li zarar mu'mini ala ma antum ali Allah ba shi kasance yana bayyana mu'mini aka abin da suka kasance suna kai ba hatta yamin al-khabisa min al-tayyib har sai ya rarrabe ko ya mayyaze abin da yake mara kyau da mai kyau amma kana lahu li zarar al-ghaib Allah ba shi bai kasance yana tsinkayar da ko gaibi ba walakin Allah ya tabi da rusuli mai sha sai dai yana zaben wani daga cikin manzanni wanda ya so ya sanar da shi gai a nan bayan na Allah ta baraka wata ala Allah baki yana zaben bin rusuli yana zaben wani daga cikin manzanni ya sanar da shi gai to in ba da suka baka aiki ka je ka binciko wa aka sanar da gaibi to duk wanda kace ya san gaibi shine wanda ya san wannan gaibi amma malamai su rage mana aiki a cikin wata aya ta cikin suratul jinni Allah tabaraka ta'ala ke cewa alimul ghaibi fala yusra ala ghaibihi ahadan illa man irtada bi rasuli cewa Allah tabaraka ta'ala shi ne ya san ghaibi baya bayyana wannan ghaibin ga kowane mutum kowane mutum daya illa man irtada bi rasuli sai wanda ya dace daga cikin manzanni idan ka baka aiki aka ce to Allah ba kidara da manzanni manzanni bi biyar da dole a wajen Allah tabaraka ta'ala amma ya ce wani wanda ya sake zaba a cikin su shi ne zai sanarwa wannan gaibi ya ka tambaye ka wane ne inda za ka ba da hansa imam kurdubi a cikin tafsirinsa ya ce lalle wannan gaibin na manzo ne daga cikin manzanni shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine sanarwa wannan gaibin dan sallallahu alaihi wasallama da sauran manzanni duk suna ba da labarin mughayyabat awwal su sun ce koyayyu awwal da ba a gan su ba su ba da labarin su kuma abin ya zo ya tabbata a fili to duk annabawa dai su zaɓaɓɓu ne kamar yadda kullum muke karantawa annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ba da labarin wani gaibi ko wani abin da zai zo cikin shekara goma sha hudu ya ce za a yi shekaru bakwai na ƙoshi za a yi shekaru bakwai na yunwa shi ma allah bangiji ya sanar da shi wannan ashe allah bangiji yana sanar da manzanni kenan wanda ya zaɓa daga cikin kowane manzo in ya ga dama zai sanar da shi wannan irin wannan gaibi yana daga cikin gaiboba wadda shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya faɗi cewa za a yi shekarun yunwa guda bakwai za a yi shekarun koshi guda bakwai kuma sun zo su tabbata allah bai gidi bai kashe wannan mutane masu da nuna musu wannan wannan yana cikin littafin da ake ci masa akamun qur'an ibn arabi shi ma ya faɗi wannan a cikin maganganunsa da ya faɗa game da cewa gaibi sun kasu kashi kashi ya faɗi na annabi yusuf alaihi salatu wasalam domin mafarki ne sarki ya yi aka zaka ba shi labari ya ce to wannan abin shi ne zai kasance kuma abin bai kasance ba sai daga baya abin ya zai kasance kamar yadda shi annabi sun yake cewa la ya ci kuma ta amun turtukani illa na faci kuma bi tabihi kamar an ya ci kuma zani kuma min mu'allama mai rabi lalle zan ba ku labarin wannan abu da kuka zo ku tambaye ni tun kafin a kawo wani abinci mu ci zan ba ku wannan labarin zan ba ku tarihin wannan mafarki din annabi yusuf ya gaya musu labarin wannan mafarki kuma Allah Ubangiji ya nuna musu sakamakon wannan mafarki ko kuma ƙarshen wannan mafarki ko fassara wannan mafarki wannan shi ba gaibi ne kware da gaske don abin da bai faru wani ya ce zai faru shekaru kaza za a yi shekara kaza nan yunwa za a yi shekara kaza na koshi kuma sun zo sun faru har ya gaya sarkin ma ya zai yi ya tattara abinci ko ya zai yi ya tara da abinci saboda kuma wannan lokaci ya zo bai kasance ba a samu wata matsala ba wannan ne magana ce a gurguje annabi yusuf yana cikin annaba da allah bangiji ya sanar da saurai kamar yadda allah bangiji ya ce ba zai sanar wa kowa gaibi ba sai wanda ya zaba daga cikin sai wanda ya zaba daga cikin manzanninsa to annabi yusuf yana cikin wanda allah bangiji ya zabe su ya sanar da su irin wannan gaibi labarin annabi yusuf kuma da yan uwansa yana can cikin suratul yusuf labari ne mai tsayi labari ne mai faɗi mu kawai nan za mu tsinkaye a kuɗi ko biyu ne wadda za mu faɗi domin ya tabbatar da cewa annabawan Allah ta baraka wa ta'ala su san rai mun faɗi na annabi Yusuf haka nan shi ma annabi Musa alaihi salam ko da yake za mu fara da na annabi Yaqub annabi Yaqub lokacin da aka kawo masa rigar annabi Yusuf cewa yayi ina jin kashin annabi Yusuf ina jin kashin annabi Yusuf kuma launa an tufa mutum ko ba wannan magana da ke faɗin ba maganar ƙarya ba ce to shi ma ya faɗi wani annabi abu ma annabin Allah ne daga cikin annabawan Allah ta baraka wa ta'ala shi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ba da irin wannan labari yayin da bani Isra'ila suka kai masa kuka ko suka kai masa karan abubuwan da Fir'auna yake musu suka ce qalu uzina min qablu an tatina wa in ba ma tijana lalle kafin zuwan ga an cutar da mu an mana azaba iri iri domin Fir'auna zil autari ne shi zil auna wani mutum ne wadda yake yi wa mutane azaba shi ne yake da prison ko gurkuku a cikin ƙasa za a ɗauki mutum ne a kai shi cikin ƙasa a rufe shi inda baya ganin haske wani da aka zai halaka kuma iya ga dama sai yanke hannun dama ya yanke kafar hagu kamar yadda alfura ne fita na musalli banda kunko zai tsitsire su yake cewa zai tsitsire ku yanke hannun hagu yanke hannun dama yanke kan jefa ka cikin cikin kurkuku da har ka mutu ka halaka a ciki shi yasa yake cewa in mutum ba ka in ba ka tsoro na bazan halakar da kai to shi ba dai fir'auna ya cutar da mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam da yake shi fir'auna ba kike ne su kuma annabi musa bani isra'ila ne kuma an yi mafarki an gaya masa shi ma cewa da sannu za a zo a yi wani mutum da zai fito daga cikin bani isra'ila zai kasance dalilin tafiyan mulkinka to a nan ne ba yake neman ya kashe wane ne zai zai tafiye da mulkinsa sanda ya kashe kamar mutum dubu saba'in yana neman kashe annabi musa allah ta baraka wata'ala domin ya nuna musu cewa ne isa ba da aka daɗe ana yanka mutane ya kace to ana yanka mazaje ana barin mata yanzu idan abin ya yawa kuma mata su kasance ba su da mazaje sai ka ce yanzu a daina shi a daina yanka kullum kullum in an yanka wannan shekara wata shekara kan a yanka shi ke a shekarar da ba za a yanka ba za ka fi annabi harun a shekarar da za a yanka ba za ka fi annabi musa don allah ka gizo nuna wasu cewa musan da kake nema ka kashe shi nan ba za ka kashe shi ba kai a gidansa ma zai zo ya rayu a gidansa zai ba da ya kashe shi ba ga shi za a gidansa ya isa ya kashe shi to wannan wani gaibi ne wanda a allah ta baraka ta'ala ya ba wa mutane labarin sa lokacin da annabi musa ya zo mutanen su kudu wannan labari yana daga cikin gaibi da shi annabi musa alaihi salatu wassalam ya gaya musu abin da ya gaya musu da ƙarshe cewa yi a tsarar hukun ayyuwalika a duwa kuma ya sarrifa fil ardi bai zo da kaifa da amalu da sannu allah ya wuce zai kawo muku wanda zai halakar da wannan abokin gaban naku sannan ya ba ku kasance ku ne mawaya a bayan ƙasa bai zo da kaifa da amalu da sannan ya duba ya kuma za ku yi mulki ko kuma ya za ku yi da shugabanci shi ba wannan gaibi ne wanda annabi musa alaihi salatu wasallam ya gaya musu haka ne shi ma annabi isa alaihi salatu wassalam yana gaya wa mutanensa ne yana cewa qulubiyukum bima ta'quluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum ina ba ku labarin abinda kuka ji in ka zo wani annabi isa sai ce abinci annoba din nan Allah ba gida yana sanar da manzanni kamar da yake alimul gaibi bala shi ala gaibi ala illa man yusada bi rasul duk wanda yake da shi yana sanar da shi wannan gaibi ko ma wane ne shi amma kuma ya zaɓi wannan gaibi na sani a cikin suratul namli ya zaɓi wani gaibi ko na annabawa ya cikin suratul ali imran ya sake zaɓen annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin suratul jin kuma da kuma to wannan dai duka gaiboba ne wadda manzanni suka yi magana da su ko kuma wadda manzanni suka sanar da su shi ne sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarbaru da yawa na abubuwan da za su faru kuma lokacin baya nan ko kuma lokacin ya riga ya yi wafati kuma na abubuwan duka sun faru kaɗan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da ya rubuta hudu sai dutsen hudu ya yi ƙara ko kuma dutsen hudu ya yi girgiza sai ce uskur ya hudu wa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani yace kai ka nutsu ya kai dole hudu domin wanda yake kan kannan na farko shine annabi Allah ni kenan mai magana wa siddiqun da kuma sai da bakar wa shahidani da kuma shahidai guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana hukunci cewa sai da Umar da Islam Usman duk shahidai ne ma za su shahada yanzu kuma magana da ake yi lokacin bai zo ba wannan duka gaibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wannan dutsen ne da shi da sina Umar da sina Uthman shi sina Uthman a sina Umar Abu Lulu al-Majusi ne ya kashe shi a cikin masallaci yana cikin sallah shi ma sina Uthman shi ma sun tawaye ne suka shiga cikin gidansa a cikin watan Ramadan suka kashe shi ko suka yanka shi kaga waɗannan wannan sahabbai na sallallahu alaihi wasallam dukan su shahidai ne amma babu wanda ya san za a kashe su ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya sani kuma yanzu lokacin da yake faɗin maganar nan abun bai zo ba ai abin da ake nufi da gaibi shine ka faɗi wani abu abin da bai faru ba amma ana ga zai faru ko wasu sun gani ko su su gani ba za a ba wasu labari saboda haka shi abin da ake cewa sun gaibi gaibi na ba wani abin da ya kuya a gare ka ne bai kuya ga wani ba shi wanda zai ba da labari haka nan kuma kamar irin abin da ya faru a sulhu da biya wanda shi ma yana daga cikin maganganu da ake cewa na sallallahu salama ya faɗi cewa za a ɗaiko musu suhailu da suhailu ya zo yana cikin da za a yi suru da su ya faɗi wasu abubuwa da sai suna bane ce shi dai da ji daɗin wannan maganganun da suhailu ya yi ba na sallallahu alaihi wasallam ba da ma wata rana suhailu nan zai faranta maka ne a cikin mulkinka shi ba wannan kuma ya faru a zamanin da suna uwar yake mulki suhailu ya zo ya taimake cikin ya taimake cikin lokacin da yake shugabanci shi sai na umar wanda yake cikin amirin mummuna shi ma yana cikin abubuwan da muke karanta su a cewa su ma gaibi ne wanda alaihi sallallahu alaihi sallama ya ba da labari to kamar dai shi sai na abakar kuna karanta kullum labarin rasuwarsa shi da rasuwa ya yi a gida ba na lokacin da suka hijira da alaihi sallallahu alaihi sallama suka je kogon hiran nan da shi ta za baka ne tutto shi duka ramu ka yaba zamu guda daya da wani maciji ya zo ya sare shi ko kuma shi gaba da sararsa wannan ramin dama shi toshe wannan ramin da kafarsa wannan sarar macijin ne ya taso masa lokacin da suwansa ɗaya da su a cikin gano wanda suka zo da shi a cikin gano da sauri shi sai na abubakar ke shi kuma sai na umar an kashe shi ne shi ake ce masa shahidul mira wanda ya shahada a cikin masallaci shi kuma sai na usmanu an kashe shi a cikin gidansa kamar yadda muka faɗi ɗazu to wannan duka labaru ne na gaibi sannan kuma faɗin da su zai sun zama na suraka shi ma wani abu ne wanda ya kasance gaibi ne cewa da sannu wata rana sarkin kisra zai sa maka wani babban kambi ko kuma wani kambi na sarauta shi ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ga suraka lokacin da ya bi su akan hanyar madina yana nufin zai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da bin samu kuɗin fansa ko samu wani abu to da ya juya ina da salatu sai sai ina kallon wata rana sai sun kisira zai baka wani abu ko zai sa maka wata riga wata kasance kan bi ne na sarauta shi ma wannan gaibi ne a salatu sama ya faɗi shi kuma ya faru saboda haka irin waɗannan da ya suna da yawa shi surakatu ya samu wannan kaya a wani lokaci can daga baya ko kuma daga bayan wannan abu ya faru haka ne irin waɗannan abubuwa sun faru da yawa wanda in mun za mu tabbatar su za mu faɗe su da yawa za mu faɗi kaɗan ne daga ciki domin mu samu abubuwan da ke ware game da mafaɗa game da mafaɗa da su daga cikin abubuwan ne akwai cewa hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai da sai da Fatima cewa bayan na riga na da su ke ce wanda zaki fara biyo ni ma'ana ina da su ke kadai ce wanda zaki fara biyo ni ina da su shi ma wannan gaibi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sai da Fatima ko bayan da sosa da wanda shi da babu wanda ta fara da shi ba sai ita ta fara da shi a cikin hadisin shi irin waɗannan suna da yawa malamai sun fitar su da yawa muna fitar su ne a babin a wasu suna yawan maganganu cewa wannan su zai suka ba san gani ba to ai mun faɗi cewa gani kala kala ne akwai gani wanda ya ya ke banta da halar Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma gani wanda ya ya halatta duk annabawa da manzanni su sani akwai kuma wanda ya shiga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai har bayan Allah ma Allah bangiji yana sanar da su gaibi ko yana sanar da su wani abin da ya kasance a koyi misali lokacin da sai na uwa da yake kalifa ya aika a sariya shine a shugaban yaƙi ko kuma shine amirin da yake kira yaƙi suna can ƙasar irani sai na umar yana nan a madina yana kan mimari ya fara hurba da ya hango su sai ga cewa abokanan gaba suna so su musu kofar rago a cikin kurba sai ke cewa aljabal aljabal ya sariya ya tsari ka bi gefen dutse ko ka bi kan dutse nan saboda kana kokarin ka ba su bita ko su dama ka da sai da wani saboda da kan mimbarin nan aka tambaye shi aka ce sai da wani kayan lafkan wani kana kan mimbari kai da ka aika sariya ya tafi yaki ta kasar iraki yana can kuka ko yana can basira ya kana masa magana daga nan ce ina gani ne allah ubangiji ya nuna min shi cewa ga abokanin gaba suna so su masa kofar wani saboda haka nake masa magana wannan wani abu ne koye ina tsammanin daga kasar madina zuwa kasar iraki guri ne mai nisa duk da zai ba mu kiyaye yawan kilomitas din nawa wani ko kuma dai yawan nisan guri amma dai guri ne mai nisa in mutum ya ga wannan ya ga wani abu mamaki sannan kuma shi ma sai na abubakar radiyallahu anhu shi ma ya ba da irin wannan labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faci baya nan a garin madina yana can garin gefen madina garin wata mata daga cikin matansa ko gidan wata mata daga cikin matansa da ya dawo bayan abin da ya faru ya faru sai na kwada ya ce rubutun da ya bude baki ta nasu za su nama ya da sunan sa da wuyansa da suna kwada ya dawo da sai na bakar ya dawo ya ce abubuwan da suka faru sai ya ce a nuna musu da nasu lalata sunan ya ce aka kai shi da ya aka kai shi wurin da ya dawo musu wa'azi ya tara su ya ce musu man kana ya hudu lafa inna lafa yi la ya mutu makani a wurin muhammad da inda muhammad da kalmat ya karanta musu irin wannan ayoyi cewa inna kama yi tuwa inna kuma yi tuwa da ya rika faɗin wannan ayoyi ya ce wa ma muhammadu lillah rasulun kan salamin ba min kan biyu rusul a faɗin ma a yin kuti da kalamtu a ayyuku irin wannan ayoyi duka karanta musu ya suka nasu to lokacin da ya dawo daga gidan wancan mata din da take gefen madina da ya kusa da suwa ya ce wa isa sai da aisha na ba shi wannan dibino wanda ya kai adadi kaza amma ga ni na kusa mutuwa har yanzu bai kika dauka ba idan na rasu ba ku masu gado na kina da akawaki wa wutaki kina da yan uwanki mutum biyu maza da kuma yan uwanki mata guda biyu su ce ce to yan uwana guda biyu dai na san su maza mace kuma ɗaya na sani ita ce asma'u to ina ne yan uwata ɗaya mace take sai ce bintu kharija waccan mata na fi gefen garin nan ƙura'a dariya ina ganin abin da ke cikin cikinta mace za ta haifa idan na rasu ku ne za ku gare ni sai ta ce to wannan magana da ya sabuwa ce ba su san da ita ba amma ana ba su labarin gaibi sai na abakar ma ana bakin ya sanar da shi wani abin gaibi sai na umar ma haka in muka dinga fara yin wannan suna da yawa a layi halin da muna so mu take ta ne saboda kar fassara kan ayar gaibi ya ci mana awa ɗaya amma dai mun faɗi ko kaɗan ko biyu ne da ne kasance mun samu abubuwan da kewa irin wannan na in muka bada da za mu da su yawa amma dai kuma mutum kai tafi domin ya kasance mun kawo abubuwan da daidai gwargwaro za a samu abu dai ko guda biyu ne wanda za a yi na malam mu je ya ta ta
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون na Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ayar da akwai a cikin tsakanin sulhu da biya game da kullum ke faɗi sulhu da biya ta faru ne ko an yi ta ne bayan shekara ta shida bayan hijira nusra da salama da ya dawo garin madina abubuwa sun faru a shekara na ta shida sun tafi da niyyar umra sun zo karkashin wata bishiya sai suka tura sirina ukumanu ya zai ga gari mutane gari maka cewa mun zo ne da niyan za mu shiga mu kura kawai ba da niyan mun zo yaki ba sai na su faru da ya shiga cikin wannan gari wasu malaman suka ce dai an ce an dan tsare shi ne kaza ko wani bai da gari ba da bai da gari ba sabai suka ce mun ji shiru ba ya rasulullah ya kamata mu shiga mu duba menene labarin usman bin zaid daga kashe kafin ya dawo suka musu mubaya ayar da suke cewa innal ladina yubayyi'una ka kama yubayyi'una Allah billahi wa qadi wa man lam yakma yubayyi'u ala nafsi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya to sai ya dawo da wani mutum da ake masa Suhaibu da Suhaibu ya zo shine wanda Laraba suka turo Quraysh a Laraba garin Makka da shi da Shiru da ya zo aka yi magana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me sunan ka sunan nasu ne ce to ba da wa tun da sunan ka sunan ne za mu samu za mu samu za mu samu daji a cikin wannan surun namu kenan to shi kenan da aka yi abin da aka yi shirin sai na umar bai ji daɗin abu bai ji daɗin sunan kai ne kace mana ba za mu shiga wannan gari muna masu tsaye muna masu aski sai annabi sallallahu alaihi wasallam umar na ce maka bane ko na ce maka bane ne ai na ce maka Allah wani ne ya gaya za mu shiga ba na ce maka bane bane to shi ne bai ji daɗin wannan abu shi ne sai ya ce da sun samuwa shaibun nan su masu rike shi da shi nan suna rike su a gaban a sa'ayar kuma makamar a sa'ayar kuma makamar yaso da kai abuwa da sannu wata rana wannan su hailun zai tsaya maka a wani wuri da zai maka da zai faranta maka abin da kake so ya abuwa lokacin da sai damuwa ya zama yana khalifa bayan su wani sallallahu alaihi wasallam bayan sun sai na abubakar da sai na bakar ya shekara biyu a cikin kalifanci kuma ya yi fama ne da wanda suka yi ridda da wanda suke cewa su annabawa ne da wanda suke cewa musu waye wanda bai taba ba da shi shekara ne da sai na kuma yazo shi ma ya samu mutane da yawa sun yi ridda to wanda ya taya shi wannan yake shine suhail suhail ibn amr shine taya shi ya taya ba kofar kara yace duk mutumin da yace ya yi ridda bare ko ba cikin addini ba zan kashe shi to ya kasance ya ce sina umar wannan yaki sina umar ya ji daɗi ya yi murna sosai domin ya taya shi aiki ne aiki na addini irin waɗannan da suna da yawa kuma kuma faɗi cewa ba za mu samu dama mu faɗe su da yawa din ba saboda yanayi din da lokaci amma dai ko guda ɗaya ko guda biyu da muka faɗi din za su kasance abin da hankali zai kama kan cewa abin da mutum zai faɗi ya faɗi ya faɗe shi akan hujja in ka tashi faɗi ka faɗe shi akan hujja shi gaibi ya kasu kashi kashi akwai gaibin da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya gora kansa sani akwai gaibin da ya sanarwa annabawa akwai gaibin da ya sanarwa kowa da kowa ba muna faɗi a zamanin da muke cikin in ka je matar ka tayi ta je su kane sai a ce ma za ta yi ɗa namiji ko za ta yi ɗa ta mace sai ta zo ta yi ɗa namiji ko ta yi ɗa ta mace duka abin da suka gaya iya na suka sani za ka babban gomi na ilimi amma da za ka tambaye su idan yaron ne ya zo shekara nawa ne za su yi wasu ba za ka yi da suka tsaya ke nan a matar ka za ta yi yan biyu duka mata ne za ta yi yan biyu duka maza ne ana yi haka ya faru to shi likitan waya sanar da shi to yanzu likita ma ai ya san gaibi balle annabin Allah ko balle wani bawan Allah ko balle wani wani Allah su ma suna da dama da abin da ya sanar da su sai da idan mutum ya zo irin wannan aya din yayi adalci kamar yadda malamai suka faɗi ya faɗa Allah ba yizi ya ce kullu ya alamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ma shuruna ayatul ayatul rasul ya fi wannan la Allah din idan ki fadan suratul ali imran ma kana Allah yadhuru mu'minina ala ma antum alayhi hatta yajidu khabisa min al-ghayb وما كان الله يذكركم على الغيب ولكن الذين يرسل ما يشاء فدي wannan ba da zaki bane cewa alimul ghaibi fala yashhadu ala ghaibi adam duka su fade su in ya fadi wannan shine ya adalci amma ba za ka zo ayat tafsiri ba ce kawai babu wanda ya san gaibi duk wanda ya san annabi ya san gaibi bai yi ne ba a ka fadi ya da ku sani wannan abubuwan da fadan duba su suna da asili da zaman in kana da bukhari ko kana da muslim ko kana da qurbi ko kana da kazim ko kana da duk sunan da zaka same su ba wani malami ne mutasu malamin farko da suka rubuta saboda in ka zo faɗin irin wannan karatu kai adalci da zai warko ka faɗi abin da ka sani ka ce kai dai kam ba ka sani ba ya abin da ka sani kawai zaka faɗa na wallahu a'lam aya ta gaba Allah tabaraka wa ta'ala yace min وعن ذر الذين يخافون أن يشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الله تبارك وتعالى يسيك من الجوى وعن ذر يا رسول الله خوف وذكر بالقرآن من يخاف وعيد كما تذكرني دولة القرآن الذين يخافون أن يشروا سوى بسكتين وهم أتاشيس إذن الله تبارك وتعالى laisa da wani dunihi wani ba su da limatinci da zai kautar da su ga wani azabar Allah idan ba su yi Allah da barakon alamin ba na ne rayuwa da ba alamar da wa yaron da ila ili ba wani kiki da tunda mutane sun shi Allah ne to sun je ba su bi shi ba to yau ba da tsira da su wala shi biyu ba mu ba mai ceto su tunda da ba Allah barakon ta'ala shi ne ke ba da ceto din la'alam ya tabuna kuma su ba su tsoron Allah tabaraka ta'ala ne tunda ba su tsoron Allah tabaraka ta'ala ba su aiki na gargadi ba to yau Allah tabaraka ta'ala bare sai ce su a wannan guri da ake ceto na
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فتقولهم فتكون من الظالمين
na kamar yadda muka faɗi cewa a ayar ta gabata ita biyuwar ina ta biyu labarin ilaida wani yanzu ne ama wal basir amala ta tabakaru da kuma ni kashin bayani a cikin wannan cikin tafsirin jiya da tafsirin na wani shi ba da mai dakin shi an ambata a cikin wannan aya cewa na sallallahu alaihi wasallam baya da awon cewa shi a wurin sa akwai taskokin Allah sannan baya da awon cewa shi ya san gaibi baya da awon cewa shi mala'ika ne baya da awon cewa shi kaza da shi kaza ne yace la aqulu lahum hadha ban ce muku ni mala'ika bane daga cikin mala'iku dalilin da yasa haka akwai lokacin da suke cewa in kai mala'ika ne ka nuna mana ayyuka irin da mala'iku sai da sallallahu alaihi wasallam suke cewa la aqulu lahum inni malik ni dai mutum ne ina tabi ila ma yuha ilayya cewa kulinna ma ana bashir minkum yuha ilayya ni annabi ne daga cikin annabawan Allah kuma Allah ya gidi yana min wahayi to ma in ban hawa in wani dawa ne ba shi ne sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzo ne amma ba irin sauran annabawa ba irin sauran manzanni ba domin idan mutum ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa to ba shi da bambanci da wanda suke cewa ba anta illa basharun mithluna ai kai ba kowa bane kai ba mutum ne irin ba ta da bambanci da irin wanda suke cewa ba ya hada rasuli a kullun da hama wa yake bil asbab wannan wani irin mutum ne mai tafiya kasuwa yana cin abinci yana shan ruwa kamar yadda muke yi ba ta da bambanci da irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne kamar kowa ba shi manzo ne manzo ma daga cikin manyan manzanni alqur'ani in zai kira annabi sallallahu alaihi wasallam baya masa kira irin na farar hula yana kiran annabawa tare da girman darajojin su kadiya ce ya adam kadiya ce ya nuhu kadiya ce ya ibrahim kaji ya musa kaji ya isa kaji ya hudu kaji ya kowa ne da allah ubangiji na kiransa ba da lati kaji kulli biyu tare da girman darajojin su amma idan kana da salatu da wanda yake ce masa ya ayyuhar rasul ya ayyuhar mudaffir ya ayyuhar muzammil ya ayyuhar nabiyyu haka allah ubangiji ke ga masa domin a nuna ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba farar kula bane irin sauran mutane su sauran annabawa da manzanni duk suna da girma suna da darajoji amma ba su kai girma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in aka bi billahi ba ma ne zai annabi sallallahu alaihi wasallam ba na bin wani abu sai ba ce abin da Allah ubangiji ya yi wa mu ba gare shi wa ma yanzu wa hawa ni wa billahi wa yuma to wannan malamai sun maganganu ne wa kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya cewa shi ma wani lokaci yana ijtihadi a cikin maganganunsa duk da cewa shi ba shi da wani abu nasa wanda ba da Allah ta bada wata ala ba a wata aya da mun yana cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litaquma bayna an-nas bi ma'ana Allah hakika mun san wannan da wannan littafi ya rasulullah littafi da yake cike da gaskiya domin ka rubuta tsakanin mutane da abin da Allah ubangiji ya sanar da kai to abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani dama Allah ubangiji shi ne ya sanar da shi shi kuma ba shi imani da wani abu wanda ba Allah ban yaji ne sanar da shi ba wa an zirbil qur'ani kai gargadi da wannan qur'ani lillazina allazina kafaru da wanda suke jin tsoro in suka ji tsoron Allah to su san cewa gobe ko gobe kiyama Allah ne zai tashe su a gaba gare shi kuma zai tambaye su abin da suka aikata za su gaya mishi sannan in su dai lahira din ba su da wani majibincin lamarin su wanda zai taimake su domin da wani abin da suke ke taimakon mutane ba su da wani mai ceto in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda haka kuma sun je wajen Allah ta su da ayyuka ne ba aya ta gaba take cewa wala tadril ladina يقول لهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تبلغ نعم ما عليكم من sabi min shi ita kuma wannan aya ta sauka ne lokacin da wasu manya-manyan larabawan garin maka ko shawa suka zo suka ce ya rasu lalla mushrikai ne suka ce ya rasu lalla wallah ba su mushrika addini kamar mu abin da yake damu mu in sun mun zo masallaci sai misalin kana zama da mutane matalauta ko mutane fakirai ko kuma mutane da ba su da kuɗi ko mutane da ba su da kaya masu kyau mu shi ne abin da yake damu to wannan aya ne su sauka wala ta zo min lazi ne kula da bangada ci wata shi yurido da wata ya rasulullah kada ka ne sanci mutanen nan da ba su da aiki sai an batun Allah ubangiji su dinga daki wala shi safiya da yammaci ba su da aiki sai an batun Allah me suke nema ne suna neman yuridu na wata suna neman lati Allah ta baraka wa ta'ala ita wannan aya ta saba ne akan wasu mushrikai da suka zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci suka same shi suka ce ya Rasulullah mun zo ne muna so mu yi magana da kai amma abin da yake damu mu kana zaune cikin wasu mutane da kayan su da dauda kana zaune cikin wasu mutane wanda matalauta ne kana zaune cikin wasu mutane wanda ba masu kuɗi ba ne kuma ba masu zama da matalautan mutane shi kenan sai wannan aya ta sauko tana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma'ana bi ayin da mu'mini ni ai bazan ne su cin mu'mini ba kamar yadda Annabi Nuhu ya faɗa su mutane ne kamar yadda shi mai sani ya kawo sun kai kamar mutum a mutum shida akwai sa'adu ibn abi waqas a cikin su akwai Abdullahi ibn Mas'ud akwai kuma Khabbab ibn al-Arat akwai kuma Suhaib akwai Bilal akwai Ammar sun tuka su shida ko wayannan mutanen su ne da suke da da nasu zane salama na ɗayan su akwai abdullahi masud akwai sa'adu da biyu qasim akwai kababun al-arat akwai suhaib akwai bilal akwai kuma ammar waɗannan mutum shidan su ne suke zane da nasu zane salama sai waɗannan mutanen su suka ce bilal suna na yanzu abinda za mu ba da shawar in zai yi muna son ka sama mana wani mazauni mai kyau wanda talakawa ba sa zuwa gurin su zauna wani mazauni mai kyau wanda mutane masu kaya mai dauda ba sa zuwa wurin su zura daga mu kawai sai kai mutum magana domin muna so mu shiga addinin kan nan to shikenan da suka wani wannan sai Allah mun kisa suka da wannan aya aka masa wannan aka masa wani wannan aya a wata riwaya kuma a cikin mutanen akwai Salman al-Faris akwai Ammar akwai Bilal akwai Suhaib kamar yadda muka faɗi a wata riwaya wannan ne a wata riwaya kuma ta mutum shida ne a wata riwaya a hannun sufa ne ga baki daya wato yi wara kuma da mutane shida ne ya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi mu muna jin kunya in mun zo mu zauna da waɗannan da dai za mu samu kadan yi baya baya da waɗannan fice su koma layin baya mu mu zo layin gaba mu zauna da kai mu yi magana da kai ka ba mu labarin addinin ka na kuma bana za mu karɓi addinin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwaɗayin mutane su karɓi addini sai ce ya fara sauraron su yana magana da su kenan sai wannan aya ta zo sai aya take cewa wala tadribil ladina yaquluna rabbahum bil ghadati wal ashi yuridu wajha ya rasulallah kada ka nesaci mutanen nan da suke ambaton Allah safiya da yammaci wannan aya tana kama da wacce aya ta cikin suratul kafi wanda take cewa wasbir nafsaka ma allazina yaquluna lahum bil ghadati wal ashi yuridu kaza wala ta'qa ila qalu turidu zinata hayati dunya wala tudi wa naqal la qalbuhu min dhikrina wa tabawi wa kana amruhu bambanci wannan aya ta cikin suratul an'am da waccan ayar cikin suratul gami waccan tana cewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuri ya zauna da sahabban nasu nan wannan kuma nasu kada ne su ce shi ne kawai bambanci amma duk ayar suna kama da juna lashi'a min aradin duniya wannan suna zama ne a wajen kafaru suna yin wani abin duniya ba wa humul fuqara su ne talakawa wa kana wa kana mushrikuna da alumu su kuma mushrikai suna sukan su wannan mutane mutane suna zuwa su zauna kusa da annabi da dai annabi zai kore su da mun zauna da shi ya mutum zai zo da rigarsa a yage ko kuma rigarsa babu rigarsa ba a wanke ba misali mu dai ba masu haka da zai za mu samu ba da a samu dai kawai mu kaɗai ne za mu zauna da kai mu magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai amsa musu da wancan magana wanda shi annabi nuhu ne ba da ta ko malam ina da mu'mini ni ba nan me sace mu ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ni ba nan me sace mu ne ba malam ina da mu'mini in dai kuna son ku karbi addini na to kuma ku zo inda nake zaune ki muku wa'azi ku karbi addini ku musulunci wannan shine dalilin su kawar da aya din cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu wannan magana ne yayin da wannan aya ta sabo da sallallahu alaihi sai kare samu su karatun cewa ma alayka min hisabi min shay ai wadannan sa wadannan sahabban babu wani abu wanda ya kasance da hisabin su wa'ancan a kansu ba ya wannan kafirai da suke cewa da son samu akwai wadannan alama wanda ya shafe su wa ya kace wa ni da su da ukra kowa da makansa yake hisabin su ba kansu yake wasu ma da hisabin su ba kansu yake ba cewa kowa da makansa yake kenan ومن يسالك عليه من شيء فترده وتقول من الظالمين kai kuma ya rasu Allah kai baka kasance cikin mutane masu rage wa kansu ladawa balle a ce ka ci waɗannan mutane su kuma ke ya rasu Allah ba za ka yi ba wani suna su rufe ni haka ba sai ai ba ta zo in fa aisha zalika ai mutane za su ga kamar cewa an fifita masu hali kenan kan wanda ba su da shi saboda haka wannan ayar ta sako tana cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam kare ne sai ce waɗannan mutane da muka lissafa wani abdullahi da mas'ud da saluna biyu kasin da kabarun al'arat da amma da yasin da suhaib da kuma bilal kamar yadda wata riwaya ta wata riwaya kuma ta ce har da su salmanu farisi a ce wata riwaya ta ce ashabul kafi mutanen da suke zaman wannan ne ahlu sufa wasu ko sun ce waɗannan wallahu a'lam na'am
وكذلك فتنا بعضهم لبعض
na a cikin wani fassara wannan aya din aka ce dama Allah tabaraka wa ta'ala yana da mutane iri iri na farko dai halitta ga baki daya ala salasat aqsami halitta duka sun kasu kashi uku akwai ismun na ismun abadan akwai ismun akwai ismun ah, la ah, la- la kamala fi abadan akwai kuma ismun tarihi ko so tarihi akwai wani halitta daga cikin halittar da Allah tabaraka wa ta'ala su kullum suna da kamala su ne halittar mala'iku su wa mala'iku la ya suna Allah ba amara mu yafaru da mala'iku su ba su daga kasa akwai wata halitta ta dan adam wata halittar kamil wata halittar naqisu wani lokaci tana kamala in tana ambaton Allah lokacin da suke halin zikiri da ambaton Allah suna cikin kamala idan suka dawo ba sa ambaton Allah kuma suna cikin kamala saboda haka wani lokaci suna da kamala wani lokaci kuma ba su da kamala akwai kuma wata halitta ta hayawana da jamada abubuwa da suke sandararru da dabbobi su kuma kullum ba su da kamala su kuma kullum suna kasa su ɗaya ke akwai kuma kashin halitta har yanzu wanda suka kasu kashi uku Allah ta baraka wa ta'ala ya yi mu yan adam ya yi mu kashi uku har yanzu wa min an-nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq a cikin mutane akwai wanda yake so Allah bangiji ka bani da gona a duniya kawai to shi ba shi da kowane da ko a lahira wannan su ne kashi na daya akwai kuma kashi na biyu wanda suke cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sun ji cewa Allah bangiji yana ba da duniya kuma yana ba da lahira suka ce Allah bangiji ka ba mu duniya mai kyau tunda akwai lahira kuma dai lahira ba ka ba mu kyau ka tsare mu azaban wuta su ne kashi na biyu kashi na uku akwai wanda suka ce Allah bangiji ya ce yanzu Allah yana da girma sai suka ce su yanzu yarda Allah suke nema minan nasi mai shi nan sun ci gabar dajilla wallahu rahum bil bad suka aje komai suka zubar da duniya suka zubar da duk abin da yake da dariya duniya da suka ce su ba sa neman duniya ba sa neman lafiya su yarda Allah tabaraka wa ta'ala suke nema su ma nan su ne kashi da uku to dai kashi kuma su ne wanda ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin nan duniya akwai abdahu duniya akwai abdahu akhirah a cikin nan duniya akwai shi ayan duniya ne zalla wanda su ba ta neman komai sai duniya kawai da muka faɗi saboda ka man kana yuridu harsa al-akhirati nazillahu fi harsi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib kamar da wata aya ta faɗi su wannan duniya ta suke so kaga mu Allahu al-akhirah su kuma wannan ya ya yana yuridu al-akhirah wa man arada al-akhirata wa sa'ala sa'aha huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura su wannan lahira suke nema ba ruwansu da duniya saboda kan suka zo suka aikata irin aikin da na lahira Allah ba gidi zai karbi aikin su ko zai gode musu wa arun lahi yuridu la wajha Allah su kuma kashi na hukun nan su ba ruwansu da duniya ba ruwansu da lahira kawai su suna neman nasu da lahira saboda haka aka ce waɗannan a yuridu la wajha Allah kamar yadda asa a alu sufa ma suke wanda zai na saka ma allazi ne kuna nan gobe ga ya kamar shi yuridu la wajha Allah ko yuridu la wajha su suna neman nasu Allah ne ba ruwansu da duniya ba ruwansu da su kawai za su Allah suke nan suna hawa na hukun nan wa minan nas man yashhidu sun cika bardatin la wallahu al-awfu bi riba na wa la tabidu allazina yaquluna rabbuna bil ghadati wa yashhidu wa tahadu ila fasal wa ayat la yuriduna dunya wa la ukhra su kawai al-khawas al-khas ne su kawai suna neman hadar Allah tabaraka wa ta'ala wa kazalika fatanna kaga to wannan kenan cewa Allah bani yana da kashe da mutane da yawa ko su suna neman duniya ko suna neman lahira ko wasu ko suna neman hadar Allah da barka ta ala wa kadhalika Allah bani ji kamar haka ne fatanna ibtilaina muka jarabce su ba abu bi bani ma'ana sashin su bisa sashi cewa Allah tabaraka ta ala ya jarabci mai akwai da wanda ba shi da shi shi kullum wanda yake da shi dinnan yana cewa talakawa su da kullum sai sun zo su mana sallama sai sun zo su mana ke zai ko ya fi sallama jiya ma ya ce wallahi bai ci na ce ba wallahi bai ci na safe ba wai yana da iyalai sun bar nauyi to wai waye ce masa waye ce masa ya tara iyalai ne haka suke faɗi ko masu akwai yawanci suna faɗin wannan Allah ubangiji ce fatan na ba da bi ba haka Allah ubangiji yayi dama ya jarabci mai akwai ne da wanda ba shi da shi ya sa shi talakan nan ya kasance mai dakon ɗauka maka kayan ka ne zuwa ga lahira in ka bashi ya ɗauka maka kayan ka ne ya tafi da shi lahira in ka je lahira ka samu kayan ka can ya kai maka ne kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fatanna babu bi ba'd mun mun italaina mun jarranci tashi sa bisa tashi inna Allah tabaraka wa ta'ala tsakanin wannan guda biyu sai wanda ya kasance shariban wanda ya kasance wadiya Allah ba kiji da sanin sai wannan ala ya alamu bakaran Allah ba kiji ya sani wannan sai wannan ganiyan sai wannan fatiran sai wannan yana da shi sai wannan kuma ba shi da shi الشريف والغني إذا شكروا الله تبارك وتعالى وتواكبوا وتوارى كل الفقير والودي كان ذلك شغلا wanda yake da shi mai wadata da madaukaki idan suka gode wa Allah tabaraka wata'ala to su kasance sun kaskantar da kansu a wajen wanda ba shi da shi in suka kaskantar da kansu za su samu wannan lada su ma sun gode wa Allah sun da ta su su girman kai don da Allah tabaraka wata'ala yana da mutane ne kamar kala hudu ko dai ka samu mutum a alawaminka ya fi ka sani ko ka samu mutum a jihalaninka ya fi ka rashin sani ko ka samu mutum a gadaminka ya fi ka talauci ko ka samu wani a karaminka mutum hudu ne daga babu na biyar ko ka samu wanda ya fi ka sani ko ka samu wanda ya fi ka da wadata ko ka samu wanda ya fi ka talauci ko ka samu wanda ya fi ka jahilci babu na biyar saboda haka alaihi salatu wasallam yake cewa kai kokari ka zama na farkon ne kun alimi aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun kafisa wa jahilikan ci gaba da wancan maganar idan mutum yana da hali yana da wadata in yayi kaskantar da kansa a wajen wanda ba su da shi to wannan shine gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wa qalilun min ibadati ko kuma Allah ya ce dan kadan ne daga cikin bayan nan da suke min godiya amma idan ka zo karanta karanta miskini ba shi wani abu kamar da abin da yake cewa kai kamar sa girman kai to ka fa tabbatu ni masallah in ka zo kuma kai izgiri ko kuma kayi jiji da kai a kan kimar da Allah ubangiji ya maka wal wadihu wal faqiru idza hasada fa ma shakara shi ma wanda ba shi da shi din da wanda yake kaskace kuma ya sunya wanda yake da hali hasada su ba su gode Allah ba ka abin Allah ubangiji ya ba su wa in sabara fa kan shakara idan suka yi abin abin da Allah ubangiji ya ba su ya ba su cikin da su ma sun gode wa nimatillah su ma sun gode wa nimatillah Allah tabaraka wa ta'ala annasu annasu gani annasu ganiyun shakirun aw faqirun sabirun malamai sun yi sabani cewa wanda yake da wadata yake godewa Allah shi yafi ne ko wanda yake talaka ne ba shi da shi yake da hakuri wala yasaluna nasu ilama ko ya su bu mul jahilu an ya da tawafu akwai wani mutum da bari ya zuwa ya roƙo ba in gidansa za a yi sati ba ci ba bai fice zai roƙo ba ya su bu mul jahilu an ya da tawafu Allah mun ya ce shi wanda bai sani ba zai dauka yana da shi a wadace ne saboda tsabar kamewarsa baya zuwa ya roƙo amma ko ba shi da shi shi ma an ce a bashi shi ne malamai suka ce sun sabani yanzu mai wadatar da yake godiya wa Allah ne ya bi ko kuma wanda ba shi da shi yake haƙuri cikin talaucin nasa aka ce an yi sabani ita da hufi ayyuwa abdul an yi sabani kan a cikin wannan mutum biyu wane ne yake ƙila albaniyu shakiru wasu malamai suka ce mawadacin da yake gode wa Allah shi ne ya bi wakila alfaqiru sabiru wasu kuma suka ce a'a wanda ba shi da shi din nan mai haƙurin da shi ya bi لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه الفقراء من المسلمين ويقول صلى الله عليه وسلم يا سيدي أنا أقولي ne zuwa ga mutane da wanda suka kasance talakawa haka ya faɗi a wani daga cikin maganganun ya ce wata rana wasu sun zo suka ce za mu ritwanu da agniya a bijami'il bijami'il khairati Allah wata hadisi ne da yake cewa za a al bisir da ujudi ne ya zo da fuskoki da yawa wannan ɗaya daga cikin fuskoki ne za mu karanta wasu zaɓe suka ce ya rasulallah wadda suke da dukiya mawadata sun tafi da dukan alkhairori mu kuma ba mu da shi yusallu na kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke azumi wa yahujjuna kama nahujju suna hajji kamar yadda muke hajji wa yujahiduna kama nujahidu suna jihadi kamar yadda muke jihadi wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim amma suna sadaka da abinda Allah bangije ya bibita daga dukiyoyinsu wa yataquna riqaba sannan kuma suna ƴanta wurori wani hannu laisa inda na shehu ya rasulallah mu kuma wajen mu babu da kuma ya rasulallah alaihi sallallahu alaihi wasallam sai ce abshiru fa inna lillahi manzilatun fil janna ma yaskunu fiha illa nabiyyun faqirun aw shahidun faqirun alaihi sallallahu alaihi wasallam ce musu ina muku bishara ina muku albishir Allah tabaraka wa ta'ala yana da nusar a cikin aljanna babu wanda zai shiga cikin wannan masaukin wanda zai zauna sai wanda ya kasance annabi ne fakiri ko kuma shahidi ne fakiri annabi ne gashi ba shi da shi talaka ne ko kuma shahidi fakiri aw mu'minu fakiri ko kuma mu'mini ne fakiri talaka kenan wa innal fuqara yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi kamsati bi kamsati bi kamsati at'am nisfa yawmin min ayyam al-akhirah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sani cewa ina muku bishara talakawa za su shiga aljanna kafin masu kuɗi ko wadata su shiga da shekara 500 da sai su shiga sun zauna shekara 500 kafin masu kuɗi su shiga in ji abin sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai wa ƙulu subhanallah wani sallallahu alaihi wasallam ku ce subhanallah ku ce walhamdulillah ku ce wa la ilaha illallah ku ce wallahu akbar man qala hada minkum in tasaddaqa adun misla jabal uhud zahaban ma lahika bi ma lahika bi ajri idan wani mutum yayi sadaka da wani abu in kace subhanallah kace walhamdulillah kace wa la ilaha illallah kace wallahu akbar ko da mutumin ya yi sadaka da gwargwadon dutsen udu ne ba zai samu ladan da daga samu ba an gane magana dutsen udu yana da gefa na wancan na wancan kilomita ne wasu na eh amma ina ga wani da suke gugule a duba wani mana a duba wani dutsen udu kan fadinsa har dubu wannan yana da kyau musani a yi sallah da sallah sai ya gaya musu wannan magana to bayan sun karba suna yayi suna murna suna farin ciki sun je kamar sun samu wani abin da wacce ba su da shi ya suka zargi da suka ce ya suka ce wancan masu wadata ma kuma su kuma sun samu labarin ya rasu nan wannan abin da ka ba mu su ma sun dauka su dai zai su lati sai sun ce to yanzu abin da za a yi za ka za ka fara la yuti mai sha wannan kafalan Allah ne da yake ba wanda ya ga dama ma'ana suna da wancan ba sun zo suka yi wannan za a lutu shi da zuriya da ko suna da wancan ma suna da wannan rasul Allah ne wannan falala ne ga Allah ne ya ba su liyakulu ashrafa'i wal aghniya da min dama Allah ubangiji kullu ya saka shi wani mawadaci yana samu yana musu tsakanin da wanda ba shi da shi shi wanda ba shi da shi to ko kuna fita zakan ma dai muka daka kuke ba suna faɗi haka ko to kuma ko kuma ne ma yana fita zakan muka ne ma magani kuma ma ciki ne to ma a gyara rubutu wani a samu cikin waɗanda ake ba su zakka shi kullum mawadaci yana samun magana daga wajen talaka haka ne ko kullum Allah baki ya darrace fatan na ba da wani bada Allah baki ya ya darrace fasari da bisa sashi wanda Allah ba da kulli bada bijira a tasbirun ko haka wata aya take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya ga muku wannan hadisi ina ga da tsayi kamar da muka faɗi din nan a wani hadisi a wani kujurin ya zo da zahab al busiri da kujuri amma da duwa diski ne cewa muna yin wani abu su kuma ba sa yawa da Allah muke sai suka wani cewa ya kulu ashrafa wal anbiya a haula imanna Allah alaihi min bainina yanzu wadannan sunan da Allah muke sai musu baiwa a tsakanin bilijayati suka zama sun shirya mu ba mu samu shirya ba kau da bukana kairan ba ta ganguna ilai a wata aya ta ce kai wannan abin da alkhairi ne ai da kai kamar da fara samu da alkhairi ne da kai kamar da fara samu alkhairi ne shi Allah ubangiji hikiman da yasa ya fara kawo talaka da mai kudi ne ya fara zuwa ya karba to riwa da talaka bare ka ba wani ce malam ku koma baya to sai Allah ubangiji cikin hikiman da ya fara kawo talaka su da kai addini suka zauna to daga baya masu kudi su gaba su kore su haka kuma abin ya kasance domin in me shi ne ya fara zama ai ka ga ya ka gyara fada Annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo da kaya ya ga kuma zai kaya rigar ka da fashi ba za ka zara fada sallallahu alaihi wasallam to amma tunda masu wannan riga mara dinkin ne ko mai riga ya yi gene suka fara zama suka fara zama a farko wasabi kuma sabi kuma ko ulai kan tsara kun to yanzu ka zo kai ma sai ka zauna ba da ruwa kuma sun zo sun tare sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka gizi ya ce ni wa amana ka da mu'minin wala tadullu allazina ko kar ka ne sace wadannan mutane wanda suke amince Allah ta bi ne ba wasu kiran saka ba allazina kuna rabu bi kana da shiri don Allah to wannan a cikin suke da na ya ji ce alaisallahu ta alamun bishakiri ala ta baraka wata ala ya sani cewa yanzu bai kamata a gode masa wani ai ya san masu gode masa ya san ya san bishakiri da lahu fa yadiyo ya san wanda suke gode masa sai shirye da su bala lalle Allah ubangiji ya cancanci a gode masa na ya san lokaci to to abin da muka ji da Allah ubangiji ya ba mu ladan muna mai kuskura na abin da ya gafarta mana Allah wani ne karɓa mana muna goma na farko rahama Allah ta baraka da alaƙin gonjo za mu shiga goma na biyu ana gafara za mu shiga goma na kwana yin kawai Allah wani ke ya sa mu samu rahamar Allah a cikin rahamar goma na farkon nan mu je mu samu gafara sa cikin goma na biyu mu samu inda mu samu goma na uku Allah ta baraka da zuwa ya taɓa mana da kuma ya taɓa mana Allah ta baraka addu'a zauna da mutum da ba ni da ba.
na Assalamu alaikum yan uwa. Allah saka da alkhairi. Karatu da ake mana nan